saboda abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa din iri iri ne kala kala ne saboda haka sai yayi jami'in sa yace babu af'al kuma mun riga ya mun karanta daga baya al-imam al-imriti ya gaya mana yake cewa summal umumu ubtila da'awahu fil fi'li bal wa ma jara majrahu to fil din da ya faɗa wancan baiti wannan shine ya ware masa babi na musamman a can ya yi magana menene hukuncin aikin da manzo ya aikata abin da manzo ya aikata ko abin da ya yi yake tafiya magudanar aikinsa ɗin daidai da hukuncinsa sai iya umumi yakan iya shiga ciki za a iya da'awar umumi a ciki ko kuma ba zai yi ba shine a tsarin hukuncin da ya yi cewa umumi baya shiga sai dai in ta wani fuska ne daban umumin zai shigo amma ba wai da wannan aikin ba ba shine a nan sai ya ware masa baji na musamman yake cewa أفعال طه أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بريئة وكلها إما تسمى قربا وطاعة أولى ففعل القربى من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام وحيث لم يكن دليلها وجب وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا وأما ما لم يكن بقربة ثما فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح وإن أقر قول غيره فعل كقوله كذاك فيل قد فعل وما جرى في أقره ثم الطلاق عليه إن أقره فليتبع أفعال طه yace ayyukan manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda taha yana ɗaya daga cikin lafufuka na manzo sallallahu alaihi wa sallama a bisa tafsirin da yawa daga cikin malamai tafsirin da yawa daga cikin malamai ya tafi akan cewa waɗannan huruful muqatta ko fawaidul suwar farko farkon surorin nan daga cikin su yasin da kuma taha din sunaye ne na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama af'alu taha alaihi salatu wa salam ayyukan da abubuwan da manzo sallallahu alaihi sallama yake aikatawa sahibi shari'a wanda shine mai shari'a shine mai shari'a aka ce mai shari'a imma Allah imma manzonsa duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bada umarni ko ya hana ya zama shari'a duk abin da ma'aiki sallallahu alaihi sallama ya ba da umarni ko ya hana ya zaman to shari'a saboda haka ne ake ake ce mishi ashari'u ake ce mishi ashari'u ne fito da shari'a wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake nuna darajar ma'aiki sallallahu alaihi sallama Allah subhanahu wa ta'ala ya dauka da nama ya bari a hannunsa duk abin da ka hukunta ni na hukunta har abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yake cewa bima araka Allah ma'ana ra'ayi aratin anan mustaqqu min ra'ayi ba duk abin da kaga ra'ayin ka ne sai abin da ya zama ko ra'ayin ka din to sai hukunci da shi ko ne ne sallallahu alaihi wasallam har irin yake cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum to wannan ne yasa ya zama su sahibi shari'a jami'uha wannan takidi ne na alqasid ayyukan da manzo sallallahu alaihi ya aikata din jami'uha gaba ɗayan su mardiyatun yardadu ne baya aikata wani aiki wanda Allah bai yarda da shi ba baya aikata wani aiki wanda ba yarda da bane ba badi'a sannan kowanne daga cikin su ko gaba ɗayan su fitattu ne haka ce aka ce ma badi'a wato abin da yake fitacce kasafai ba a samun irin sa shine ake cewa abin rafiya ma'ana ayyukan sa din gaba daya yardaddu ne kuma fitattu ne ɗaya ɗaya ku ne wanda ba a samun irin su sallallahu alaihi wa sallam wa kulluha dukkan su kuma imma su samma kurba imma a kira a kira su ibada abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa imma a kira su ibada ma'ana akwai wanda ya aikata abin a matsayin ibada ne wa ta'atun a wata nuska fa ta'atun fa ta'atun sannan kuma da biyayya gare shi anan wa ta'atun dinnan tafsiri ne ko umumi ne da ya zo bayan kudu umumi ne bayan kudu kurba din ibada ba'a kuma biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana abu ne ya ya aikata abin a matsayin ibada ko ya aikata abin a matsayin Allah ne ya bashi umarni ya aikata sai ya bi Allah saboda haka anan da yake wa ba'atun afu tafsir ne da idha ya yi bayani ne a kan wancan kurba ɗin da ya ce aula ɗin to shi ne kisimi na biyu ɗin kisimi na biyu ɗin wannan shi ne zai fi akkada ko zai inganta wannan nuska ɗin mai wawo nuska mai wawo da ya ce wa kullu haɗin ma tusamma kurba wa ba'atu wa ba'atu saboda aka fi da yake bayani da tafsiri ana yin sa da wawo ne ba a yin sa da fawo inda zai ce wa kulluha imma tusamma qurba fa ta'atun kamar yadda yanzu a wata nusa to ta'atun wani kisimi ne mai zaman kansa ba bayani bane da tafsiri ake akan kurba amma tunda ya kawo wawo ya yi tafsiri ya fassara ya fassara ma'anan kurba din ne da ba'a din kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa قال إنما أشكو بثي في حزني إلى الله أشكو بثي في وحزني في شيخ حزني أنا بس دين لكي يوانتي كلمة في تستطيع شكرون ba ba cika sanin ta ba sai fassara da wannan afasi din inna ma ashku basi wa huzni ila Allah huzni din shine basi an gane huzni din shine basi ka san kowa ya san huzni bakin to huzuni bakin ciki na to wannan basi da ya faɗa din ma'anan su ɗaya da huzuni ya fassara huzuni din ne da basi din ko ya fassara ya fassara basi din da huzuni ne to sai yayi amfani da ne ya amfani da wawu amma inda zai yi amfani da fa'u to basu da huzuni da ma'anan su daban-daban to saboda haka ne nuska ta wawu din ya fi inganci wa kulluha imma tusamma qurba kowanne daga cikinsu dukkan su ayyukan ma'aiki in ma a kira su kurba ibada aka ce kurba ibada duk wata ibada da zaka kusanci Allah zaka kusanci Allah da ita ana kira ta kurba sai ce wa ta'atu wato ta'atu in ta'atu in shine kurba din da yace aula shine su su ne biyu ko kuma abu ayyukan da ya aikata za su iya kasancewa wanda ba ibada ba ce ɗabi'a ce haka ta ɗan adam ko abu ne da Allah subhanahu ta'ala ya halitta wa fariza ɗabi'a ta ɗan adam tun da kasancewar annabawa sun kasance mutane ne tun da iyaka ba mutane ne kamar kowa ba mutane ne to Allah subhanahu ta'ala sai halatta musu ghara'i fada'i fajaya irin na ɗan adam to domin haka ne akwai abin da mutum zai aikata a matsayin shi na ba ibada ba ne ko ba ya aikata ku koyi da shi kan wannan abu sai a matsayin shi da mutum misali kamar cin abinci cin abinci yana cin abinci wa ma ja'alna wa ma ja'alna hum jasadan la ya'kuluna ta'a zai je kasuwa yana da bukatar zuwa kasuwa zai je kasuwa ya ce kudi da ma li hadha rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fi aswa ire-iren wayannan abubuwa wanda soyar tabi'a ce ta dan adam ba ya yi abin a matsayin ibada ba ce, ku gani ku yi koyi da shi, ba matsayin ibada ba ce. To sai dai in iyaka duk abubuwan da mun zo yake aikatawa kamar da ya faɗa fardiyya sun dabi'a to haka suke gaba da wanda suke kurba ne da kuma da ba kurba ba ne haka suke gaba ɗaya. Muhimmancin bambanta wannan shine akwai abin da in baka bambanta wannan ba to akwai abin da za ka yi koyi da ma'aiki sannan kuma ba a koyi da shi a wannan abu ba a koyi da shi a wannan abu to saboda haka ne sanin kurba daga cikin ayyukan ma'aiki da kuma abin da ba kurba ba ne ko ba'a da abin da ba ba'a bane a cikin ayyukan ma'aiki yake da muhimmancin gaske zai iya yin abu saboda wani sababi zai iya yin abu saboda wata hissa zai iya yin abu saboda tabi'a ta kan adam ire-iren wayannan abubuwa gaba daya ba yayi su bane saboda a yi koyi da su domin haka ne in ka san wannan za ka warware matsaloli da yawa matsaloli da yawa a wajen mu'amala da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama shine ce aula ko kuma ayyukan nasa wasu su kasance wanda ba ba kurba ba ce ba ba'a ba ce ba ibada ba ce fa fi'il kurba abu na farko din wanda muka yi magana kansa na farko ya kawo fa'u ne saboda yana so zai yi bayani akan abubuwa guda biyu kurba ghairul kurba abinda manzo ya aikata a matsayin ibada da wanda ya aikata ba a matsayin ibada ba to shine ya fara da na farkon fasilul kurba aikinsa na ibada abinda ya aikata na ibada minal khususiyat yana daga cikin khususiyat wato abubuwan da aka kebanta shi da su gaba daya haisu kama ai haisu kama alifin na ina itlaqi haisu kama a lokacin da kama daliluha dalilin kasancewar waɗannan ayyuka sun kasance daga cikin kusurfiyat ya tabbata su a lokacin za a sa shi cikin kusurfiyat shi ne misalin sa ka wasu lihi siyama kamar yadda yake wisal wisal shi ne 24 hours wato awa 24 azumi awa 24 ba na lokacin da za ka yi sahur lokacin da za ka yi kura ba wanda yana daga cikin khasa'is na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam khasa'is ne saboda dalilin kasancewar yin azumi irin wannan kai yana daga cikin kususiya dalilin ya tabbata saboda sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama da suka yi koyi da shi akan wannan ya hana su waye gari ya kuma yi suka yi koyi da shi ya hana su waye waye gari ya kuma yi ya kuma yi sai ya ce law budda li yashharu lawafat inna ma yut'imuni rabbi wa yasqini yace ni din ko da za a yi karmini da wata guda zai yi misalin wata guda zai iya yin azumi farkon wata sahu ƙarshen wata guda bai saboda ni da kudin da ban yasa a wannan riwaya yake cewa inni la ta hayati yanayi na din ba irin yanayi ku bane a wata riwaya yake cewa inni lastu mislakum ni ba irin ku bane a wata riwaya yake cewa innakum lastu misli ku din ba irin na bane a wata riwaya yake cewa inni lastu ka ahadin minkum a wata riwaya yake cewa inni lastu ka ahadikum a wata riwaya yake cewa muhammadu sallallahu alaihi wasallam farkun bainan nas shi manzo din daban yake a mutane لو مد لي شهر مثل وافته انما يطعمني ربي ويسقيني ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni ko kuma ba ko kuma wa yake ciyar da kowa yake shayar da to kaga anan ya nuna cewa witan sai azumi witan yana daga cikin khasa'i saboda ne dalilin kasancewa sai yana daga cikin khasa'i mu ba zai yi koyi da shi a wannan ba ya faɗa ya bayyana yake cewa in lasu ka ka adin ku ko in lasu mislaku yace inna ma yu'minu bi rabbi wa yasfini to shi yasa yace ka wasali shi siyama shi ma alifin siyama din ne ibrahim kama asiyama haka ne asalinsa wa haythu lam yakun daliluha wajab wannan kauli na farko kenan to idan ba a samu dalilin khususiyya din idan bai tabbata ba ba wasu malamin suka ce wajen aikin da ya aikata din wajibi ne kowa ya aikata ma'ana abin da ya aikata abu babu wani dalili da ya tabbatar da cewa wani babu wanda ya tabbatar wani dalili da ya tabbatar da cewa wannan abin da ya aikata yana daga cikin hafa'is ne kamar yadda muka yi ba da misali da misali suka ce to wajibi ne wannan aikin wannan kauli ne ba su yi saboda dalilai da yawa suna tabbatar da abin ba haka bane saboda me saboda manzo sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwan da na fitili ne amma Allah ya wadatar masa ya ayyuhal mudammir qum al-layla illa qalilan nisfahu aw inqushu qalila yadda sallar azhar da al'asr suka zama wajibi a kanka to qiyamul layli tahajjudi shi wajibi haka sauran nasu su je a ce salatu zuwa raka'a biyu kafin azhar ko kudu biyu bayan azhar ko hudu biyu kafin da asar ko hudu biyu bayan azhar iyakan sawaki wannan sirrin ne ma ya sa yake ramawa ko da a lokacin da lokacin sallah ba ne duk kaga abin da kaga an rama abin da ya zama wajibi wata ran hafsa ta ganshi yana sallah bayan sallar asar sai ta ce masa ka hana kunta tanhana an an salati ba'd al-asr ka kasance kana hana mu sallah bayan sallar asar sai yace shagaluni an shirku salat qabl al-asr mutane ne baki da waye suka suka shagaltar da ni sallan da nake kafin la'asar to shi wannan din shi ne yake rama to shi yasa malamin suka ce wannan hadisin ba za ka kafa hujja da shi cewa za ka yi nafila ba za ka sallan la'asar saboda yadda za ka iya yin ramuwa a lokacin da aka karhanta sallah to haka shi ma ya ramuwa yi ba nafila ba ce ta musamman ya yi a wannan lokaci nafilar da yake kafin da asar ya ya rama bayan sallar da asar to kamar irin wannan ne haka nan za ka zo ka samu manzo sallallahu alaihi wa sallama ya aikata wani aiki wannan aikin da ya aikata din ma'aluman ne bi darura ba wajibi bane kuma babu wani dalili da ya tabbatar da cewa wannan yana daga cikin hasa'isi wannan yana ɗaya daga cikin hasa'isi to saboda haka wannan kauli ya zama to mutuki sai dai idan dalilin wajabci ta wani gu daban a kauli ya fito to na kauli shine ya wajabta wannan abin da manzo ya aikata ba wai aikin nashi shine ya wajabta aikata wannan aikin ba wani dalili ne na kauli ba na fi'ilu ba ya zo ya wajarta shi to shine wannan kauli na farko kenan wa haythu lam yakun daliluha wajab wa qila mawqufun wasu malamai suka ce ko kuma aka ce mawqufun shi wannan aikin da abin da ya aikata din wato za a dakatar da shi ma'ana za a dakatar da shi wato ba za a ba hukunci na wajabci ba ko na duba ko wani abu ba sai a yi dalili da zai wajabtar a wajabtar a nemi dalilin da zai sunna a mai da shi sunna ko a nemi dalilin da zai mai da shi mandubi misali a mai da shi misali wannan kawai shi ne wanda yawancin jagor musulmin suka tafi a kai idan manzo ya aika aka rawaito mana aikin da manzo ya aikata farko abin da za mu shi ne mu duba wannan aikin kurba ce ko ba kurba ba ce in ba kurba ba ce babu maganin in ba zo a yi abu wajibi ne sunna ne mandubi ne ba a magana a kai saboda bai yi abin a matsayin kurba ba idan kuma ya zama to kurba to sai mu nemi dalilin da zai nuna wannan kurba din wannan aikin da ya aikata wajibi ne ko wannan aikin da ya aikata mustahabi ne ko wannan aikin da ya aikata mandubi ne sai mu nemi wannan dalilin idan muka samu dalilin wajabci sai mu wajabta aikin in muka samu dalilin nadab sai mu ce mustahabi ne to shine kaulin nan na biyu wakila mawquf wakila mustahab wasu malaman suka ce mustahabi ne duk abin da kaga manzo yake yi in dai abin kurba ne khasa'is bai shiga ciki ba to ana so kai maka aikata Allah so kai maka aikata za ka ga ma wannan din akwai matsala menene matsalar ka shine za a iya samun abin da manzo sallama ya aikata wajibi ka aikata saboda haka kaunin da ya fi inganci shi ne kaunin nan da biyu cewa ayyukan da manzo ya aikata din za a yi tawakkufi a kansu a nemo dalili a waje a waje manzo ne ya yi sallah a za wannan aikin da ya aikata din wajibi saboda me saboda wasu dalilai daban da suka wajabta sallah a za kansa to wannan shi ne za ka yi mu'amala da shi duk riwawoyi ko hadisan da aka rawaito shi aiki wannan sirrin ne yasa al-Imam Suyuti cikin littafin Tajam al-Jawami ko al-Jami al-Kabir hadisan sai ya raba su kashi akwai al-af'al akwai al-aqwal saboda ya sauƙaƙa maka da aiki duk hadisan da aka rawaito wanda hikaya ce ta aikin manzo sai ware duk kuma hadisan da aka rawaito faɗan manzo ne a ce su sai ware saboda wannan ba a da'awar umumi a ciki wannan za a iya da'awar umumi a ciki wannan hukuncinsa daban wannan shi ma hukuncinsa daban wannan kauli na biyu shi ne wanda yawancin malaman usul fiqh suka tafi a kai a da yake wakila mustahab fi haqqihi wa haqqina abinda manzon ya aikata din wasu malamai suka ce mustahabi ne a haƙƙin mustahabi ne kuma a haƙƙinsa mustahabi ne a haƙƙinsa mustahabi ne a haƙƙin wa amma amma wannan kashi ne biyu din kenan ma lam yakun bi qurbatin musamma musamma din nan jumla ce fi'liya fi mahalli jarri fi mahalli jarri جملة جملة فعلية صلة الموصول نما ko badalin yakun ya zaman to kamar hashu ne cikin baiti din asalin sa wa amma ma lam yakun bi qurbati abin da bai zaman to kurba ba aiki ne mun zai aikata wanda aiki bai zama kurba ba bai zama ba'a bai zama to ibada ba kawai tabi'a ce irin ta dan adam a ko wasu sababbai ko wasu dalilai ne sa suka ya aikata wannan abu din in bai ce musamman din nan ba wannan baitin nashi din ba zai cika ba asalin sa zai za ka iya daukan sa wa amma ma lam yusamma bi qurbati wanda ba kira shi ibada ba abin da ya aikata wa amma ma lam yakun bi qurbatin musamma musamma din sai kasance kamar ya ya yi da bayani ne akan fi'ili wanda ya zama to silatul mawsul shine lam yakun din jawabin amma din shine fa innahu fi haqqihi mubah abinda ba ibada bace wannan manzo ya aikata a haƙƙin sa mubahi ne wa fi'luhu aidan lana mubah aikata wannan abin kuma to zai zama to mubahi ne a gare mu saboda bai yi abin a matsayin ibada ba misali manzo sallama aka rawaito yana shi yayin yake shi aka rawaito mana yadda yake shi wanda su ba abincin ba su a cikin da dan adam ba ibada ba ce saboda haka a gare shi mu ba ne mu kuma ya ta rawaito mana yadda suke cin abinci suke cin abinci din ni koyi da shi ni koyi da shi a wannan ibaha din shi ma ya zama kuma na mubaki karanta ma'anar mubaki daga baya shine duk wani abin da lada da zunubi ko lada da azaba ba a rasa ba masa ko lada ko azaba zati da zati wannan abin sai dai wani dalili daban amma ce ka siya abinci ka ci ko kuma ka gina gida ko ka ci mota abin da yayi kama ko ka yi sa sutura irin wannan abin da kan kan shi din baya zamanto da lada ko zunubi sai dai wani abu daban ne ya janyo ladan ko ya janyo zunubi wannan shi ake ce da shi bai wa in aqarra qawla ghairihi ka kaulihi idan manzo sallallahu alaihi wasallama yayi tabbatar da faɗan waninsa wani ne ya faɗi magana a gabansa bai muta shi ba bai warware wannan maganan ba bai masa gyara ba tu'il ka kauli ai tu'ila ka kauli da bayar da maganan da wancan ya faɗa manzo bai mashi inkari ba za mu yi da shi kamar manzon ne da kansa wannan shi ake ce shi as-sunnatu takririya ce as-sunnatu takririya kamar shi ne ya fada saboda idan ba haka bane in ba daidai bane shi baya ikrari akan abin da yake sabo ko abin da ba daidai bane zai zai ce wannan maganar da ka fada din ba haka bane kazaka fi'ilu kazaka fi'ilu qad fi'il haka na aikin da aka aikata a gaban sa aikin da aka aikata a gabansa bai hana wanda ya aikata din ba to da a mayar da shi shi ma kamar aikin da shi manzo ya aikata a nan da yake kaza ka din ba yana komawa zuwa ga kauli bane ba wai yana nufin aikin da manzo aka aikata aka aikata a gaban manzo zai zama to kamar kaulin manzo ba aka yi shi ba saboda karina tana nuna abin da yake nufi yadda in aka yi magana a gabansa bai gyara ba bai ce ba haka ba ne kamar maganansa ne to in aka yi aiki a gabansa bai yi magana ba to kamar aikinsa ne kamar aikinsa ne wannan kaunin za a ba shi hukuncin kauninsa wannan aikin kuma za a ba shi hukunci na aikinsa shi manzo sallallahu alaihi wasallam وما جرى في أصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع وما جرى في أثره أدلة يقولان يكسل شيء عزام ننسى في منذ صلى الله عليه وسلم عزام ننسى لنا ننسى لي أك أيك تولي أبو كوني أبو جو كان ثم اطلع عليه sannan kuma ya gano abin ya san da lalle abu kaza ya wakana to in akarrahu in ya tabbatar da abin bai yi magana ba bal yuttaba abi wannan abin shi ma ya zama to ibada abi wannan abu ne ya wakana zamanin manzo manzo sun sallama bai yi magana a kansa ba to abin ya zama to ya zama to ibada ya zama to shari'a shine ne ne alfiya al-imam suyuti ya kawo abubuwa daban-daban kusan takwas wanda ya nuna cewa duk waɗannan gaba ɗaya suna da hukunci na masu'i ko ba manzo ne ya aikata ba to wannan abin daidai yake da aikinsa ko ba shi ne ya faɗa ba daidai yake da faɗarsa yake cewa wanda uka hukuma rafi fi sawabi نحو من السنة من صحابي كذا أمرنا وكذا كنا نرى في أهله أو عن إضافة الآراء إذا صحابي يتي من السنة كذا wannan abin da ya faɗa ɗin to za a ɗauke shi maganar manzo ne saboda su sahaba suka ce gina sunna suna nufin sunnar manzo ne gina sunna haka nan misali mun ga ana aikata kaza manzo yana da rai yana nan a zamaninsa an hana mu a lokacin a zamaninsa to duk irin waɗannan suna da hukunci na mafo kamar manzon ne ya faɗa وشيء وما جرى في أسره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع مفهوم إن أقره شيء إذا من زوني أبو يو كان هنا نندجنسا أزام ننسا to sai ya hana abin to wannan abin ba zai zamanto ibada ba zai zamanto shari'a ba babu nafsi babu na nafsi babu nafsi babu ne wanda yake da muhimmanci da ke musamman ma a cikin hadisai na ma'aikata saboda hadisan ma'aiki su imam al-bukhari su imam muslim tirmidhi imam tabrani imam ahmad su suna kara hadisan ne guda ba sa ware cewa wannan mansuhi ne wannan nasu saboda wannan ba aikin su bane su aikin su su tara hadisan manzo su bayyana hukuncin sa sahihi ne sahihi sun yi wannan aiki to saboda haka idan za ka karanta sahihul bukhari malamin da zai koya maka sayin da bukari shi ne zai ware maka hadisin nan da bukari ya kawo da soke ba a aiki ga hadisin da ya soke shi hadisin nan da musulmi ya rawaito mai soke ne ba a aiki da shi ga hadisin da ya soke shi wannan ne ma yasa idan malami bai san nasuki da mansuki na hadisi ba bai halatta ya koyar da hadisi ba saboda zai mayar da abin da ba shari'a bane shari'a saboda abin da aka soke hukuncin sa ya zamo ba shari'a ba an soke shi shi kuma sai ya tabbatar da shi ya zamanto hukunci ne wanda har yanzu ana yin abu a kai kamar yadda ake samun nasufi da mansuki a cikin ayoyin qur'ani dan qur'ani din suna da sauki saboda imamu suyuti ya yi wasu baituka guda goma bayan ya zurfafa bincike da nazari da ya yi amfani da gogewarsa a wannan harka yace ayoyin da aka soke hukuncin su a cikin Qur'ani gaba daya 25 ne kacan a cikin 25 din kuma biyar din ana sabani a kai shin mansuki ne ko ba duk kuma idan sabani ya shigo nasa to za za ci gallaba bangaren ba mansuki bane daga bisani ko ayoyi 20 ne mansukai a cikin Qur'ani saboda da farko tabi'an lil wahidi yazo ya rubuta littafi babba ya kawo ayoyi ɗaruruka sittik masukai to daga baya to sai ya dawo a cikin littafin shi al-itqan fi ulum al-qur'an sai yayi wata qasida mai kai suka guda goma ya nazzama ayoyi guda ashirin da biyar shi duk da a wani nasafi in bai shiga cikin waɗannan ayoyi ba kawai ba na karfe shi kuma shi ne tankihi da ta hakiki kenan daga bisani idan ka haddace baitukan nan guda goma to kala da ilimi na nasu da mansuki na cikin qur'ani gaba da wannan kaga kenan yayi sauki ta wannan bangare amma na hadisi fa an tarwatsa su cikin littattafan hadisi a shakule a babu ne za ka samu na hadisi na su ne wannan hadisi shi kuma wanda ya rantsu ba zai gaya maka ba ba zai ce ma wannan nasu ba ne wannan ba mansuki ba ne to shine abin da ya sa yi wahala a cikin hadisi النفخ نقل أو إزالة كما حكوت عن أهل اللسان فيهما النفخ في نفخ على رأس اللغة نقل شيء سوق أبو كما يتشوي أبو أو إزالة كوكما قسر أبو شيء نفخ على رأس مثالي إنا كنا نستنسخ ما كنت تعملون لعل سبحانه وتعالى mun kasance Allah ya ce muna kofi duk abin da kuke aikatawa muna da kofi ɗaya a ku in kalima sai ka faɗa a kofi ɗaya a wajen Allah a ce in abu ne ka aikata a kofi ɗaya nasu shi ne kofi kamar wannan takardar ka a baka ka ɗauko takarda ya ci a kofi abin da ya ci gaba ɗaya in ka gama kofa wannan nuska ce ga kuma nuska guda ɗaya a wajen ka wannan shi ne nasu kenan nasu a larabci yana zuwa kuma izala kusur da abu misali za ta ce a nafakati shamsu zilla rana ta gusar da inuwa a nan nasaka ya zo ma'ana azala kenan wannan a larabci shi yasa yace kama hasauku an ahadin lisani kamar da suka hakaito suka rawaito wannan abun malaman zuga al-lisan anan yana nufin zuga nan ya zo majazi mana an ahali duga abun malamin duga fi ma cikin waɗannan ma'anoni guda biyu nakal da idala damiri na nakal yana komawa zuwa damiri na fi ma yana komawa zuwa da nakulu yana komawa zuwa ga kuma idala wa hadduhu rafd khitab al-lahiqi ta'rifin sa kuma shine dauke dauke khitab shine magana da ya zo da hukunci ɗage shi allaiki wanda ya biyo baya rubuta hukumin ɗauke tabbacin wani hukunci bil khitabi sadiqi da kuma magana da ya zo mana da hukunci wanda ya wuce baya ya wuce a baya haka shi allahi abin da ya zo a gaba haka shi asabi abin da ya wuce a baya hukunci magana ne ko a Qur'ani ko hadisi shi yake nufi da khitab ya zo mana da wani hukunci to dage wannan hukuncin khitab din da ya zo din a kitabin da ya wuce a dage hukuncin sa da khitab din da ya zo yanzu na farkon shine mansuhi na biyu shine nasikhi shine rasul khitab al-lahiqi tubuta hukumin dagewar خطاب مجانا آية القرآن هو حديث الله يزول يزول صابو كينا يتجي ثبوت حكمي يتوكي تبت تبت تدوني حكمشي بالخطاب الصادق لكم الخطاب من يوشي نبايا حكمشي يا تبتا da khitabin da ya wuce a baya shi kuma wannan khitabin da ya zo a yanzu sai ya soke hukuncin da ya tabbata da khitabin da ya zo daga baya wannan shi ake ce mishi نسخه كنا القرآن يثبت به ما ننسخ من آية أو ننسها أو تقرأها ما ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها هكذا وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتاح القرآن يثبت ده أقول ناس في أقول منسوخ لأن الناس ده منسوخ baya nuna yin abu da fata shi saboda kai abu ka fata yana daga cikin tabi'a ta kan adam tabi'a ta kan adam da ke ibada gaba ɗaya an gina ta karkashin jarraba ne kamar yadda Allah ya ce ya buduwa kum ayyukum ahsanu amala to shi kuma kana so ka jarrabi mutum to da farko za ka iya ɗauko abu mai wahala ka ba shi kaga wannan in na sa yi wannan aiki mai wuya zai yi ko bari saboda jarraba ne kake so ka jarrabe shi ne to idan ka ga yayi ka ce to shi kenan ka rage ba wai fadawa ba saboda aqida ta albada aqida ce ne kudiya ma'ana Allah yayi abu ne kan yi zuwa ya zo ya fasa a ba fasa ba ne ya duwa ku ayyukum ahsanu amala shi ya darbe darbe ku da aiki mai wahala shin za ku yi ko ba za ku ba idan kuka yi kuma yaga kun yi sai ce to shi kenan ku rage dama na ce ku yi ne da wa duk da wahalan saboda ya jarrabe ku to kamar haka ne shine na sufi da mansufi da misalin sa a cikin qur'ani da yawa ne daga cikin waɗannan ayoyi da suka kasance nasihi da mansuhi ayar da Allah subhanahu wata'ala yake cewa كتب علي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف أنا الله سبحانه وتعالى يا وجبت وصية يا وجبت وصية فدي وجبت وصية تسيزوا يسوق لدى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل هذه الأنثيين wajen da ya ba su wasiya din to sai ya je ba su gado to da wannan malamai suka fahimci cewa kenan wasiyar din alfoke ta saboda ba zai yi a dauki kaso guda biyu a dukiya ɗaya kuma a baka a dauko wasiya a baka kuma a dauko gado a baka kamar wannan ne haka na Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi ya yabi giya da farkon shari'a har yake cewa aya ce daga cikin ayoyi ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا har yake inna fi zalika da ayatin liqawmi yaqiluna sannan daga baya yazo yace a tullo shan sadin bari shan sadin shi ne kul fi jima'i sunnun kabir wa manafi nas ismu ma akbar min nasma daga baya sun zo yace la taqrabu salata wa atu sukara in lokacin sallah ya kusa kar ku shagiya kuma yazo ya haramta gaba daya yace innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam la man shaytan to kamar wannan ne to kenan wa min thamaratin nakhil wal ana tattakhiduna min sakran wa rizqan hasana dinnan wannan wa rizqan hasana inna fi zalika la ayatin yakunu ya'khiluna dinnan to yabon abu yana nuna hadalta ya amfani da shi sai aka zaka soke shi aka soke hukuncin sada kun fi jima'i sunan kabiru wa manafi nas shi kuma wannan aka soke hukuncin sada la taqrabu salatu wa antum sukara la taqrabu salatu wa antum sukara aka soke hukuncin sada rijisu min amali shaytan gare da wannan suna nan da yawa in mun samu lokaci za mu sauko kasidar imamu suyuti da muka fada bai suka guda goma da dadewa mun yi daura kofar gidan malam na yi wa kasidar tasiri kuma na masa ta'alisi da sharhi yana na a cikin kwamfuta idan muka yi printing na yi a kasidar da kuma sharhi sai mu karanta daga fitani zai kasance ba ku da matsalar abin da ya shafi na tafi da mansuki na cikin ƙwari sai kuma ku dawo ku nemi na hadisi wannan shi ne رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو ya ce wannan ɗage hukuncin ya ce alawuci ya kasance a bisa wani fuska a ta ya zo laudahu ba dan ba dan shi ba da kana za ka sabitan kama kuwa da wancan hukuncin zai kasance tabbatacce kamar yadda yake ma'ana da Allah subhanahu wa ta'ala bai saukar da bai saukar da kurfi ma ismun kabiru wa manasin lin nas ba تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا يلا نعرف صدقي لعل بيسون أدى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى با قل فيهما اسم كبير والناس الناس لا ينانا لا بيسون أدى رجس من عمل الشيطان با لا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ينانا ينعيك لكن إن دي لوكة صلى لي إن دي لوكة صلى بيسون ذاتي يشجع فما لك رجس من عمل الشيطان يازو ya soke su gaba ya soke wanda sun hukunci din gaba daya shi ne abin da yake nufi wannan dagewa din ala wajhin ata ya zo a wani fuska ne lauga ku ba dai shi ba da kana za ka sabitan wancan din na farkon da zai kasance tabbatacce kama hu kamar yadda yake wannan ya kawo wannan ne saboda bambanta tsakanin takhsisin umumi da kuma naski nasri tafsir da umumi da nasa bambanta tsakanin su shi a babin am da khas idan am ya zo khas ya zo to shi wannan khas din ko tafsiri in aka ɗauke abin da ya keɓance to sauran umumin yana nan yana yin aiki in aka keɓance abin da ya keɓance din sauran umumin zai ci gaba da aiki wannan abadin am da khas kenan to amma abadin nasik da nasik da mansuki ba haka bane shi mun nasiki din zai soke hukuncin gaba ɗaya saboda haka ne a nan ya bambanta ma tsakanin tafsiri da nasku yace raf'an ala wajhin ata laulahu lakana zaka sabitan kama ku kenan sabanin tafsisi idan ab ya zo sai aka samu wani khas ya kassafe wani abu a ciki to abin da ba a kassafe shi din ba yana nan a cikin umuminsa ko da umuminsa na da to da wannan ya bambanta maka tafsisi ne da nasar إذا تراخى عنه في الزمان إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني يتي إذا تراخى عنه يتي شرد شرد ناسخي منسوخ يتي إذا تراخى عنه في الزمان shi nasifi din hukuncin da ya soke hukuncin da ya gabata ɗin ya kasance akwai gap gab tsakaninsa da hukuncin da ya soke ba tare suka sauka ba ba tare suka sauka ba in tare suka sauka ba nasib da mansuki ba ne mujmali ne da bayani ko kuma ya zo ya kasance abu ne a kawo masa abu kuma a kawo sharadinsa a kawo abu ya kawo sharadinsa misali Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum sai ce la ya durrukum man dalla sai ya ce izaha tadaitu izaha tadaitu kaga anan da yake la ya durrukum man dalla duk wanda yake batacce ne ba zai cutar da ku komai ba to sai ya kawo masa sharadi sai ya ce izaha tadaitu idan kuka shirya kuka shirya ku din kuka zama to shiryayyu ne ba ta su da za su tasiri a kan amma idan ku din ba shiryayyu ba ne za su yi tasiri a kai. To saboda haka ba zai yiwu kace iza ta dai din ya soke hukuncin la ya zurru kumman talla. Saboda menene a haɗe suka zo. Sharaɗin batacce ko fasiki kada ya mayar da kai fasiki din da aka kawo. Kai din shi ya yi ne kamun ne. Saboda haka fasiki bai sai mayar da kai fasiki da hukunsa ba. Ba zai ma tasiri ba. Amma idan kai din ba shi daidai ba da zai ma tasiri. To shi ne iza ta dai din. to ba za ka ce idan da dai din ya soke hukuncin la ya turrukum man dalla ba saboda ne babu al-taraqi babu gab tsakanin tare suka sako shi yasa anan yace idza taraqa anhu fi zamani yace ma ba'da hu min al-khitab al-thani ma din shine fa'ili na taraqa din ai idza taraqa ma ba'da hu min al-khitab al-thani abin da yazo a bayansa yin din bayaniya ne min al-khitab al-thani na hukunci ko khitab din Qur'ani ko hadisi wanda ya zo na biyu din dama na biyun ba shi ne yake soke na farko ba to shi na biyun da ya zo din to da na farkon ya kasance akwai gap tsakanin su ba tare suka sauko ba shi ne abin da yake nufi idan tare suka zo sauko zai iya shiga babin husnari da bayani ne ko zai iya shiga babin abin da aka sa mishi sharafi ko ya shiga babin umumi da kusufi irin wanda muka karanta a na baya وللصاف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ko hatta tafiya ila amri wanda hatta din to tafsiri ne tafsiri ne da gaya to ba zai shiga babin nasu ba saboda sun sauko ne tare lokaci guda وجاز نصف الرسم دون الحكم كذاك نفس الحكم دون الرسم ونفس كل منهما يتوجاز نفس الرسم يا حدث الصوتي رسم haka ce rasul ai al-marsul abin da yake rubutacce ne aya ce a cikin Qur'ani a dauki ayar gaba ɗaya a cikin Qur'ani ta zama to babu wannan jayi gaba ɗaya ayar a dauke ta a cikin Qur'ani da ta zama to babu ita wannan jayi akwai ayoyi irin wannan misali akwai aya da a cikin Qur'ani ana karantawa wanda yana karantawa ana karantawa wa shirku wa shaykhatu idza zanya farjumuhuma nakalan wal batta aya ce da a cikin Qur'ani wa shirku wa shaykha ma'ana wanda ya taɓa yin aure da wacce ta taɓa yin aure idan zana ya idan suka yi zina farjumu kuma nakala ku musu rajimu ku fifi su nakala saboda azabtar da su ba su hukuma akan wannan zunubi da ya aikata to sai aka ɗauki ayar da kutub ɗin sa aka yi ta yanzu ba mu yi ta a cikin Qur'ani daga bakara har nasi wannan shine nasku fasli kenan nasku fasli kenan saboda haka ne shekarar da manzo sallallahu alaihi wasallama ya rasu jibrilu ya zo yayi masa arbatai ma'ana yayi sauka tare da shi sauka har guda biyu to duk ayar da bata shigo wannan sauka guda biyun ba to an cire ta gaba daya a cikin Qur'ani an yi naskin hasu din ta cikin to shi yasa in kana karanta manyan manyan littattafan ulumul Qur'ani to za ka dinga ganin ire-iren wayannan ayoyi da ko wani sahabi ya ce muna karanta kaza da kaza kaza a cikin Qur'ani sai ka zo ka duba ayar da bakara har nasi a yanzu babu ita a cikin Qur'ani yana nufin sahabin yana nufin ko waɗannan sahaba suna nufin gabanin a soke rasmin wannan wannan aya da muna karantawa in aka zo aka ɗauke ayar da ɗaya daga ciki wannan shine kashi na farko kenan dunar hukumi banda hukuncin hukuncin yana nan hukuncin yana nan amma ayar da ta zo da wannan hukuncin za a ɗauke karatun da shi tsari misali rajimu ba bai har yanzu yasa sai na umar ya tara mutane ce to kashe ni kar ku zo ku ce babu ayar rajimu a cikin qur'ani ku zo ku daina yin rajimu ce ayar rajimu ta sauka ya ce mun karanta tare da manzo sallallahu alaihi wasallam abin da yake nufi ayar lafazin ayar ne aka cire aka cire aka yi nasakinsa amma hukuncin yana nan hukuncin yana nan shi yasa yake dunar hukumi banda hukunci banda hukuncin amma asalin ayar ita ce aka ɗauke ta wannan kashi na farko kazaka nasqul hukumi duna zafi yana zuwa a soke a soke hukunci din a bar rasul din ma'ana ayar tana nan a cikin qur'ani ana karantawa amma kuma ba ba aiki da ita hukuncin wallahi aya ba ta yi aiki wannan su ne yawancin ayoyi kenan misali Allah subhanahu wa ta'ala da yake والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم أو تقرأ وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فأقول آية هنا كلام تابع فما كنت تتم أن توفي تدع والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وعشرة هل توفي ده ولا wancan idan mace mijinta ya rasu to za ta zauna shekara ba ta ba shekara don kuma ka ce arba'at ashhurin wa ashara watanni hudu da kwana goma saboda haka arba'at ashhurin wa ashara din ya soke mata'an ila al-hawl ghayr ikhwat ila al-hawl din ya soke wannan hukunci amma ayar kana nan muna karantawa hukuncin da din shi ne babu wannan shine kazaka nasful hukmi kazaka nasful hukmi duna rafi wa nafsu kullu minhuma sannan yace za iya nasafin kowanne daga cikin kowanne daga cikin su za iya nasafin shi ma'ana a yi nasafin rasmi da hukumin gaba daya a soke hukuncin kuma a dauke ayar gaba daya cikin fa'ad za a yi haka irin wannan jiyawa ya kasance yana kasance kana karanta tarihi mai zo tsira za ka ga sahaba suna faɗan wasu abubuwa wanda wasu abubuwa da mun kasance suna yin kaza da maki da mun kasance muna sai ka rasa mun kai ka rasa dalilin su a cikin qur'ani ka rasa dalilin su a ayar qur'ani kuma babu malamai ba su rubuta su a cikin abin da zai zama to ibada ana yi saboda ne an soke ayar da ta zo da wannan hukuncin sannan kuma aka soke hukuncin kansa gaba daya kaga na farko mun ce ayar za ta dauke ta a cikin Qur'ani ta soke ta na biyu muka ce hukuncin za soke nan kuma a soke su gaba daya shine wa nasku kullun minhuma wa nasku kullun minhuma ila badal min ila badal din nan yana daukan abu guda biyu ne yana daukan abu guda biyu yaji shi tsuntsu biyu ne da danguri guda daya ma'ana wa nasu kullum min huma za a iya soke rasu da hukum din gaba daya ai kullum min rasu wa hukumi rasu din ayar da hukuncin da ayar ta bayar duk za a iya soke su sannan sai ya ce ila badal shi nasu din na kowanne daga cikin su din yana kasuwa zuwa badal wa dunahu ma'ana hukuncin yana tafiwa za a iya soke hukunci za a iya soke hukunci sai a kawo maimakon sa a kawo wani hukunci daban za a iya soke hukunci ba a kawo wani hukunci maimakon sa wannan shine jamhurin usuliyyin sun tafi ake kusan shi bugu ijimami sai daga cikin malamai mutaakhiru na baya-baya a shek muhammad al-amin al-shankiri a wani littafin da ya rubuta na usul fiqh yake cewa duk da yawancin malamai sun tafi akan ba a soke hukunci sai an kawo ko a kawo ko wani irinsa a ko kuma a ki kawo wani irinsa yace to amma wannan magana yace ba sawafa saboda yace qur'ani yayi nasi akai yake cewa ma nan min ayatin aw nansaha aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha bayani ya nasi cewa duk lokacin da aka soke wata aya to na'ti bi khairin minha aw mithliha idan aka soke wata kawai za a kawo wata ne in aka soke hukunci za a kawo wani hukunci suko jamhurin usuliyun da suke cewa za a iya soke hukunci ba a kawo wani hukunci ba sun kafa hujja da aya ta cikin suratul mujadala inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nadaytum rasula faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa farkon musulunci da ke lokacin ba istisali babu tattalin arziki in kana so ka gana da manzo sai ta kaddamar da hadiyya a yanzu baya cin sadaka فقدموا بين يدي نجواكم صدقة أي هدية yanzu baya cin sadaka shi da ahalin bai cin sa sai ka kawo hadiyya wani abu ka ajiye ki kuma ya ce a zana yi saboda tattalin arziki yana da muhimmanci a yi farkon musulunci amma a lokacin da musulunci ya yi karfi ana da fana'in ana fitar da zakawa shikenan sai aka soke wannan hukunci aka soke wannan hukunci فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا صلاة العشاء kawai tun da in yin hakan bai samu ba ba gobe ku yi ta sallah kawai ba gobe ku yi ta sallah ku ku yi ta sallah shi kenan to shi ne shi al-imam shankiti din yake cewa to ita wannan ayar da ake kafa hujja da ita din ba wai ayar ta soke hukuncin hadiyar bane gaba daya wajabcin sa ne ayar ta Ina a nan an soke wajabci an zo da istihbabi. An gane ya yi. Ya ka ce an soke hukuncin gaba ɗaya har a kuma yi. Shi kuma a nan an soke wajabci. Daɗin idan ba ka da hadiyya da za ka kaddamar din ba za a bar ka ka zama aiki ba. Yanzu din za a iya barin ka. Amma in kana so za ka kaddamar da hadiyya. abin da zai tabbatar da maganar sa za ta ga shi ne ya fi inganci saboda bayan saukar wannan aya za ka ga hikayoyi da hadisai da yawa da suke nuna sahabban manzo suna kaddamar mishi da hadiyya wannan ya nuna wajabcin kaddamar da hadiyyar shi aka soke sai aka kawo wani hukunci daban menene shi ne kasancewar hadiyya ko kaddamar da shi din mustahabi saboda haka a nan taba'an ne jumhur yace wa nasku kulli minhuma ila badal hukuncin soke kowanne daga cikin su ko rasmu ne nasku nasku rasmi ne ko nasku hukumi ne kowanne daga cikin su yana kasuwa ila badal zuwa kawo mai wani mai bukunsa wa dole kuma da waninsa wanda za a soke ba a kawo wani a maimakonsa ba wa zaka tafsisun hasal yace wannan ya wakana da da tafif wato na sauƙaƙawa ne ma'ana Allah subhanahu ta'ala saukin sa ya zo gaba daya a can an ce a can an kawo an soke hukunci to ba a kawo wani ba gaba daya wanda yana nuna tafif ne hasala wanda ya wakana وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل yace wajaza aidan har yanzu ya halatta kaunu zalika albadal wancan maimako da aka kawo da aka soke hukuncin aka kawo wani hukunci maimakon sa wanda aka kawo maimakon sa din ya halatta ya zamanto a haffa ya zamanto ya fi wanda hukunci na farkon sauki ma'ana zai iya kasance ya ji hukuncin farkon sauki wannan shi ne yawancin mansuka mai tsananin shi yake zuwa da farko sai a dawo a soke shi da wani abu mai sauki sannan au a shadda zai yiwu a kawo hukunci mai sauki a zo a soke shi da hukuncin da ya fi shi wahala a zo a soke shi da hukunci wanda ya kasance wanda yake da wahala ma'ana a shadda min ma kad batal wanda ya fi abin da aka soke din na baya din tsanani da wahala yace kowanne daga cikin yana kasancewa kowanne daga cikin su yana kasancewa asalin asalin nasikhi shine ya kasance a khaf ya fi mansuki din sauki wannan shine asalin nasikhi kenan to amma za a iya kawo hukunci wanda yake da sauki daga farko nasikhin ya zama to shine yafi wahala misalin farkon Allah subhanahu wa ta'ala da yace yake cewa wallati atina al-fahishata min nisaikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum fa in shi'tum famsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut hatta yatawaffahunna al-maut ya da shi aw yaj'al Allahu lakunna sabila hatta yatawaffahunna al-maut ya idan mace ta yi zina to za a tsare ta a gida har ta mutu to sai Allah subhanahu wataala sai ya saukar da aya wazzani ya fi wazzani fajridu kulla wahidi minhum bi atatalla ai wannan ya ji sauki ya ji sauki saboda wannan a tsare ta din har ta mutu har ta mutu ne ba aure ba ba komai kawai har ta mutu fa alkuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut ya ga zuwa ka ci a'a kawai a fito da ita a mata gudana da aka mata gudana da in ta warke in ta warke a rauninta don ba zai yi wa ma gudana da ba aka kai ta asibiti ta warke shi kenan za ta ci gaba da rayuwarta kamar yadda kowace mata take rayuwa za ta iya yin aure za ta iya yin komai saboda ta zamo ne ta zamo sun sabuwa saboda duk wanda aka yanke hukuncin Allah kansa ba a tuntuɓarsa ko ba a batun hukuncin da ya aikata a baya. Mazinaci ya yi sai zina kamar mata bula da ɗari kamar ba ta taɓa yin zina ba. Shi yasa duk wanda zai dinga ayyukan ta ta ya kushe ta kin taɓa yin zina din to yana da laifi a wajen Allah. Har akwai hadisin da mai zo Allah subhanahu wa ta'ala zai ke cewa ghafartu lahu wa habba wa ghafartu lahu wa habba wa ahaba wa ahabtu amala wanda kake ayyara shi bayan an yanke masa hukuncin nan na gafarta masa kai kuwa na rusa aikin ka gaba daya da shi yasa wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ba shi ka da akari da su idan mutum aka san shi da wani hali mara kyau ko mummunan hali in dalilai na tuba na salati ya tabbata a tare da shi kawai a daina batu abin da ya na baya amma yadda shi tamkar bai taɓa yi ba in an yanke mu'amala da shi saboda wannan aiki na aisha mara kyau a dawo da mu'amalar da hulɗa komai da komai ba karamin kuskure ba ne mutum ya an san shi da abu aiki mara kyau shekara da shekaru na baya har yanzu ana ta magana ai wani ne kaza ne wani ne aika kaza alhali wata kila shekaru biyu uku nan babu wasu dalilai da suke nuna cewa wannan halin na bai tuba ya bari ba to saboda haka ne wannan kaga misali ne wanda malamai suke kawowa na na mansukin yana da tsanani hatta ya tofa hunnal mawt nasikin kuma ya kasance yana da sauki shine wazzani yake wazzani fajridu kulla wa fajridu kulla wa ibn huma ya tajalla kaga da zaran an yi bulala da dan shi kenan ta huta abin ya fi mata sauki sannan kuma abin da ya shafi kawo hukunci a kawo hukunci wanda yake da tsanani daga baya kuma a ka'a a kawo hukunci wanda yake da tsanani daga baya a kawo hukunci wanda yake da sauki shi ne misali a kawo hukunci wanda yake da sauki daga baya a kawo hukunci wanda yake da tsanani to irin wannan galibi yana shigowa na tsufi da mansufi wanda ya zo a farkon musulunci saboda farkon musulunci idan wani abu aka zo aka kawo abu mai wahala ba za a yi ba ba za a yi sai a kawo mai sauki a nan a kawo mai sauki a nan daga bisani kuma sai a kawo mai tsanani yanzu misali a barka ka wala kai abin da kake dama ya fi sauki kara shi ma wannan haramun ne wannan kaza ne a a yawaita ma abubuwa haramtattu kawai abubuwa haramun sun dan kai ne kawai in kai ka bar su shi kenan kawai sai kai sauran sai abin da ka ga dama za ka yi kamar yadda ya zo farko musulmi kawai duk mutumin da ya zo ya ce a sha ban bayi a ilalla ba sha ban da mamu da rasulullah shi kenan shi ne da kai shi kawai za ka je ka yi zina za ka je ka sha giya za ka je duk ba a ce haramun ba ba ɗauko wani hukunci a rasa ba musu ba to abin da kana yi kana wadawa kana abin da kaga dama kana shagalin ka zuwa ci a ka bar abu kaga yana da wahala abin yana da wahala bari ka bar abu cikin ayoyin nan da muka karanta na haram kajiyan nan wa min samaratin nakhil wal anat tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi zalika laayatin liqawmin yaqilun kaga wannan ya fi sauki ai amma da aka ce la taqrabu salata wa antum sukara innan ba bai ji wahala ba ya ji wahala sannan da aka ce la taqrabu salata wa antum sukara haka za ka ce innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan bai fi la taqrabu salata wa antum sukara wahala ba ya fi shi da irin wannan yana kasancewa abubuwan da suka zo hukuncin farkon musulunci da kuma abin da ake a makka gabanin hukunci ya sauka da kuma hukunce-hukunce na mu'amala da ibada da ta sauka a madina a wannan tsakanin ne ake samun a shakkin wanda ya fi tsanani din. ثم الكتاب في الكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ ثم الكتاب في الكتاب ينسخ يسي قرآني أنا توجه في كل شيء في القرآن كل أبو يسنني وتآية أتشين قرآني تزو wata aya ta soke hukunci wannan mun kawo misalai da yawa daga shi su ne wanda muka ci ayoyi ashirin da biyar ne wanda al'imamu suyuti ya mazama a cikin littafin sa al-isqa ayoyi ashirin da biyar ashirin da biyar wadanda aka soke hukuncin su wannan sananne ne misalin da ya gabata ka sunnatin bi sunnatin fatunsa sannan kuma ana soke hukuncin sunna da kuma sunna ma'ana hadisi ya zo sannan daga baya daga baya kuma wani hadisi ya zo ya soke hukunci na baya da har manzo yayi nan akan wannan yake cewa kuntu an haytukum min ziyarati al-quburi fazuruha farko manzo yana cewa la'ana Allah zawarat al-qubur Allah ya la ya la'anci masu yawaita ziyarar kaburbuka sai zai ce kuntu an haytukum an ziyarati al-quburi fazuruha da na hana su zama da abin da aka ci Allah an ce ka in kai an hana ka saboda ba ka yadda Allah an ce ka ba an hana ka aikata abu ya ka zo ka ce da ina hana ku ziyaran ziyaran makabarsu ta zuru ha ku ziyarta ta zuru ha ku ziyarta da ba to shine malamai suka dauki umumi suka dauki umumin fazuru ha'in wanda ziyarar kabari din ya halatta ga mace ya halatta ga namiji saboda hadisin da ya zo na farko din da ana lahu zawaratul qubur da ana lahu zawaratul qubur zawatul siga ce ta mubalagha ba ce da ana lahu zairatul qubur ba shine fa'idan sanin larabci wajen fito da hukunce hukunce in aka ce ana lahu zairatul qubur duk masu ziyartar makabarta a mata Allah shi amma da ana lagu tsawara masu yawan ziyara don su je makabartar ziyara su je makabartar a hikimar wannan shi ne su mata din suna da karayar zuci ta yadda za ka je ka shiga makabarta wannan matattu ne sai musu ziyara ba abin da za ka ji a jikinka ba dan kawai dai kawai abu ne da ka sani dai wanda Allah ya karbi ranka kuma zai karbi ranka kawai shi kenan amma idan matar ka ta je ziyarar makabarta a ranar wata gida abinci ma ba za ta zama ma sai ku dafina ba ta yi ma abin girga wannan ranar ba to yaya in aka ce tana yawaita ziyararsa kullum kenan kai za a ma abin girki a gida kullum jikinta a sake jikinta waye dai haka ne ba ya ta sake ba na shaƙi ba jira ba komai saboda ta je magabarta ta yi ziyara wannan hikimar ne yasa aka hana yawaita ziyarar mata amma in dai ziyara wani lokaci din ta je ta ziyarta namiji da mace gaba ɗaya ya halatta a gare su to shi yasa ma a nan da ya ce fa innaha tazkiratun lil mawti ya kawo illar da yasa ya ba da umarni a cikin makabarta din saboda ziyartar makabartu wa yana tunatar da mutuwa kaga tunatarwa da mutuwan nan ana buƙatar sa a gun namiji ana buƙatar sa a gun mutum ana so a tunatar da namiji mutuwa ana so a tunatar da ta mace ma mutuwa to shi ne zuru haɗin kuma ya zo da siga ta jami'i muzakkar salim za ku zo ku karanta a nan gaba idan jami'i ya zo da siga ta jami'i muzakkar salim mata suna shiga ciki ma'ana duk hukuncin da aka kawo da jami'in maza to mata suna ciki amma ba duk hukuncin da aka kawo shi da jami'in mata bane to maza suke ciki ba in aka kawo hukunci a jami'in mata to na matan ne su kadai sai dai in an samu irin wannan hukuncin kuma a wata aya ko a wani hadisi a jami'i na maza an gane saboda haka wannan misali ne na nasuki da musu haka nan farkon musulunci innamal ba'u min al-ba'i innamal ba'u min al-ba'i ma'ana idan mutum in ba maniyi ne ya fito a jikinsa ba to ba wankan janaba a kansa daga ba wannan hadisi da aka soke shi idan taqal khitanani faqad wajada al-ghusl a wani lafazi wa in lam yanzila aw wa in lam yanzil idan gun kaciya guda biyu al'aura guda biyu suka haɗu to wanka ya wajaba to kenan an soke hukuncin innamal ma'u min al-ma'i to shine hadisi ne da yawa waɗannan misalai ne muka kawo ولم يجوز أن ينسخ الكتاب بسنة بل أخذ الصواب يتي bai halitta a soke Qur'ani da hadisi ba bai halitta a soke hukuncin Qur'ani da hukuncin hadisi bai halitta ba bal asluhu sawab yace aka sunta shi ne daidai ma'ana bai halitta ba shi ne daidai abin da yake nufi da aka sunta za ka iya soke hukuncin hadisi da Qur'ani. Wannan hadisi ne ne a sai a soke hukuncinsa da hadisi. Amma aya ta Qur'ani a soke hukuncinsa da da wannan da hadisi wannan bai halitta ba. Wannan shi yasa yake bad aksu sawabu. Akwai malaman da suke cewa ayar da muka karanta a wannan كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية للوالد للوالدين والأقربين بالمعروف suna cewa hadisin la wasiyyata lil warisi ya soke hukuncin wannan aya haka suke cewa ma'ana wannan ayar ta wajabta wasiyya ya ke nufi da wasiyya shine in ka kasance mai dukiya da mai hali in kai rashin lafiya ka rubuta ka rubuta ka ce to in na rasu a wannan rashin lafiyar nawa a ɗau dubu ɗari a dukiya na a bawa wani a ɗau miliyan ɗaya a ba wa wani a ɗau dubu da uku a ba wa wani a bar kai ta alkhairi a cikin zuciya wannan shi ake cewa wasiya ba galibi yadda mutane suka ɗauka idan mutum ya rasu ya farfaɗi wani maganganu haka a in zai rasu a dukiyarsa ya yi alkhairi shi ne wasiya shi ne sunnar da yanzu aka watsi da abu aka watsi ba a yin ba a yin sa gaba ɗaya saboda wasiya din yana yake talauci yana yakan talauci a cikin al'umma kamar yadda zakka yake yakar talauci da yanzu manya manyan masu kudi wani ya mallaki biliyon biliyon wasu triliyon da sauransu manyan nan inda kowa in yi rashin lafiya ko ya ga alamun mutuwa tare da shi zai ce biliyan da ya ba wa wani biliyan da ya ba wa wani dubu da ya ba wa dubu da ya ba wa wani za a rage talauci nan amma haka kullum ya tada zuciya a kawo sun su fiye kuma wasiyar muhimmancin sa shi wani a wannan wasiyar Allah zai gafarta ya yi aikin a shafa yi alkhairi ba ya yi zalunci ya yi kaza ya yi kaza a dalilin wannan wasiyar Allah su ba mu tare da zai yafe masa sai manzo ya ce la wasiyar ta dirwari duk wanda yake da gado din ba shi da ba shi da duk wanda zai gaje ka ka rubuta a bashi wani kason dukiyar ka wasiya ba za a bashi saboda a yana da kaso a cikin dukiya to yi ne malaman da suka ce hadisi baya soke aya suka ce wannan ayar ayar gado ita ce ta soke wannan ayar yusikum Allahu fi auladikum lidzakari mithlu hadhihi al-unsayayn sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saki magada kowa da abin da za a bashi daga baya a ƙarshe yake min ba da wasiyyatin yusi biha ko yusa biha aw daynin ghayra ghayra mudar yake wasiyyatin min Allah wasiyyatin min Allah wannan lafazin wasiyyatin min Allah din nan to shine zai nuna to ina batun wancan wasiyar kuma zai yi hada ma wasiyar guda biyu yayin ana billah ai ba zai yi ba to sanan ne aka gane su wancan wasiyar ba ku ta kenan wannan aya ta gado ita ce ta sokewa magaji wasiya wanda aka tabbatar masa a wancan aya ba wai hadisin la wasiyyata lil warith hadisin la la wasiyyata lil warith yayi sharhi da tafsiri ne akan ayar gado kamar yadda Allah yake cewa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi wa la'allahum yatafakkaruna misali wani zai iya yin tambaya ya ce a ya ma'aiki a can an ce kuti ba alaikumul wasiyya an wajasta wasiyya nan kuma da aka raba gado aka ce wasiyya ta min Allah wasiyya biyun sun haɗu gado ma wasiyya dukiya ne da za a ɗauka a dukiyar mamaci a baya ga wasiyya kuma yaya la wasiyya ta lil wali bayani duk wanda yake da gado gado su ba a masa ba a rubuta masa wasiya ko ya rubuta mamashin ba za a ba wa wanda ya ce a ba wa saboda ne saboda yana da gado za a dinga yan uwa makusanta kun san akwai yan uwa makusanta da yawa amma dukiya ba su da gado da irin wannan za ka duba kai ta alkhairi miliyan ɗaya ko ka yi aikin alkhairi a cikin miliyan ɗaya gina mu masallacin miliyan ɗaya ko a gina mu makarantar naira miliyan ɗaya ire irin wannan alkhairi to shi ne ake cewa wasiya sharadin sa shine in ya wuce sulusi haƙƙin magada ne misali ni ne zan da ina da naira miliyan uku to sai na ce to a ba wa wane aboki ina da abokanai guda goma ko almajirai guda goma kowa a bayi naira dubu da biyu kudin na da aka nuna naira miliyan uku za ta kudi yanzu ya ba su naira dubu da biyu saboda shi ne sulusi kashi ɗaya daga cikin kashi amma idan na ce a ɗau naira miliyan biyu ko miliyan ɗaya da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu to shi kenan sai a ɗauki naira miliyan ɗaya din a baya na shiga inda ba haƙƙi na na wuce gefe inda aka yi aka ce sai dai idan mazajen suka shafa ba mahaifin mu ban yi a bayar ko duk su ne shi a bayar su ya mun yarda a bayar shi kenan sai a bayar saboda ne su suka zartar haƙƙin su ne wannan hukunce hukunce ne da yawa wanda yanzu ba aiki da su sai dai yace bal asuhu sawabu wannan zahiri ne ma'ana za a iya samun aya ta qur'ani aya ta qur'ani ta soke hadisi wanda ya dani addinin da yake sananne aya ta Qur'ani ta so ta hadisi amma hadisi baya so ke aya ta Qur'ani wa su tawaturin bi mislihi nusik hadisai din kala kala ne akwai hadisi ahad naka ce hadisi ahad su ne hadisan da aka rawaito su hadisan da aka rawaito su ta bangaren hadisan da aka rawaito ta bangaren da ya ku hadisi mutum ɗaya ya rawaito ko mutum biyu ko mutum uku adadin da ya baskai a ce wannan mutane ba zai yi su haɗa kai kirkirkariya ba shi ne ma musulmi yake cewa mutane goma ne mutane goma ne yake cewa wa ma tujannin wa ma tujannin yake cewa falmutawatiru wa yake cewa duk abin da aka rawaito shi mutane da yawa suka rawaito shi din mutawatiri ne to wasu malamai suke cewa adadi mutane goma ne kawai idan mutane goma suka rawaito hadisin ya zama to mutawatiri shi ne yace shi a gunsa wannan din yayi adadi goma zai iya kaiwa mutawatir amma malamai ba su iyakace masa wani iyaka iyaka ba ake cewa wa qawlu bi ne ashar aw 20 yuka wa arba'ina aw sab'ina ai akwai masu cewa mutane goma sha biyu akwai masu cewa ashirin akwai masu cewa arba'in akwai masu cewa saba'in duk akwai amma wa qawmun haddathu bi ashrati yake wasu mutane sun iyakance shi da mutane guda goma wa awala dai ashhuru yake abuna wannan jahili ne ma'ana da mutane goma suka rawaito hadisi ya zama sun mutawatir idan adadin bai kai goma ba ya shiga ahad to shi anan yace shi mutawatiri din hadisin da mutane goma zuwa sama suka rawaito da to bi mislihi nutik za a soke shi da irinsa saboda martabar su da darajar su da yake mafhumin wannan shine wa ghayruhu bi ghayrihi falyantasih idan hadisi ba mutawatiri bane ba a soke hukuncin sa da aha amma aha min babi aula a soke hukuncin sa da mutawatir ma'ana hadisi wannan hadisi ne mutum da ya rawaito ko mutane biyu suka rawaito ko mutane uku suka rawaito hadisi na farko ana ce mishi bari na biyu ana ce mishi hadisi na uku ana ce mishi mashhur to sai aka samu wani hadisi mutane goma suka rawaito hadisin da mutane goma suka rawaito din a cikin manzo ya ce ku aikata kaza hadisin da mutum ɗaya ko biyu ko uku suka rawaito manzo ya ce ku bar abin kar ku aikata shi sannan aka zo aka ga cewa hadisin da ya zo ya ce kar ku aikata ku bari din shi ne a ƙarshe wanda kuma ya ce ku aikata din wanda mutane goma suka rawaito shi ne farko kaga in a haka ne na ƙarshe zai soke hukuncin farkon ba to sai muka duba na ƙarshen ba mutawatiri ba ne na farkon mutawatiri ne to ba za mu soke hukunci na farkon da na ƙarshen ba saboda ba mutawatiri ne darajar su daban ne saboda kuskure yake iya shigowa maganan da ya ku amma da wuya kuskure ya shigo cikin maganar mutane ya to wannan shi yasa yace wa ghayruhu bi ghayrihi falyan tasih wani sa ma'ana wani tawatiri mutawatiri ya soku da wani sa ma'ana ahad a soke hukuncin sa da ahad kamar yadda mutawatir a soke hukuncin sa da mutawatir amma za a iya soke hukuncin ahad da mutawatir wannan ba iskari amma mutawatir a soke hukuncin sa ahad wannan baya yiwuwa واختار قوم النسخ واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره وأصله حتما يرى واختار قوم وسمتاني لك شما من أصول الفقه سنزائي نسخ ما تواتر صوتي متواتر بغيره دولنسا صوتي متواتر دولنسا معنا idan aka samu a hakin sanadinsa ya inganta sikat ne suka rawaito kuma shi ya zo a ƙarshe za a iya soke hukuncin na farko din da wannan shi yasa ya ce kaumin wasu mutane sun tafi akan wannan mas'ala ta khilafiya maganar farkon shi ne wanda jamhurin usuliyin suka tafi a kai wa asuhu hatman yura ya ce aka sun kuwa dole a gan shi ma'ana cewa a soke a hada mutawatir ai ba a shikari ba ne ba matsala ba ne dama ana ganin in a hada ya soke mutawafir ya soke abin da ya fi shi daraja ne amma idan mutawafir ya soke a hasa daga ga ba iskari dama mutawafir din ya ce a ha a can din a ha din bai kai mutawafir din ba shi yasa wasu malamai suka ce a ha din baya soke mutawafir to za mu tsaya a nan assalamu alaikum